بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا ثلاثين لوطن شعبان هجراتنا للدبولة قريب إلى أربعين لهدو wanda ya dace da 22 ga watan uku miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin fikihu na malikiya a littafin akrabul masani ta wannan labar marabiya aha ina za mu tashi yawwa muna magana a kan shika muka ce idan mutum ya juz'antar da shika za a cike masa kamar ya ce na miki rabin shika za a ce shika ɗaya kenan na miki shika ɗaya da rabi za a ce shika biyu kenan don babu rabin shika babu wani bangare a shika sai an cika shi to shi ne yake kawo ire-iren kalmomin da idan mutum ya yi za a ainihin tabbatar mar da adadi kaza ya ce in ba kumanta ba baya muka ce idan ya ce wa matarsa na sake ki shika ɗaya cikin biyu ɗaya cikin biyu sai mu ce to ɗaya cikin biyu ɗin nan sai mu kula da shi ɗin mu gani mai hisabi ne idan shi mai hisabi ne za mu ce ɗaya cikin biyu a hisabi yana nufin ainihin biyu ne ɗaya cikin biyu yana nufin ɗaya so biyu ne yanzu mutane mun ce ɗaya so biyu nawa ne one times two two mana to shine idan mutum ya ce na sake ki ɗaya cikin biyu in ƙasa da hisaba in yana nufin hisabi ne a masu hisabin sun ce wahidatun fil isnaini suna nufin biyu ne mun gane wa illa in ko ba hisabi yake ni ba shi ba ma ne bai ma iya hisabi ba yace na sake ki daya cikin biyu yanzu ka dauki daya ka jefa cikin biyu ya zama nawa ya zama uku saboda haka in ba mai hisabi bane yana cewa daya cikin biyu zai mu ce uku kenan in ba mai hisabi ne daya cikin biyu mu ce to daya so biyu kenan ji kenan biyu yawwa shine yake in kasa da hisabu wa illa fa salasu to shine zai tashbihi na salasu din ne yace ka anti daliqun ad-dalaqa illa nisfa dalqati kamar inda mutum ya ce wa matar shi wance na'am anti daliqun ke sakakkiya ce ad-dalaqa shikoki a ga kawo shi kamar da jam'i ko yace illa nisfa dalqatin sai dai rabin shika a cikin shikokin in aka ce shikoki ai dama kuri wanda shika uku ne kaga kenan ya sake ta shika uku ban da rabi da mun ce din da muke yayi rabin shika za a cike mai to ya ce duka ban da rabi yanzu rabin nan in an cike ya zama nawa ya zama uku saboda haka shi ma wannan uku ne an ci dalikun at-talaqa kaga at-talaqa din nan tunda yace illa nisfa dalqatin sai mu ce to at-talaqan ne yana nufin shikoki gaba ɗaya kenan shika uku au ko kuma ya yi amfani da kalman kullama hibiti wato ko kalmomi a larabci idan aka faɗe su suna nuna takrar ma'anar takrar idan ka faɗe su to suna nuna koyaushe yanzu mana kullama ji'ita ni a tsaituka dirhaman kullama ji'ita ni a tsaituka dirhaman misali duk lokacin da ka zo min zan baka jirami kenan yanzu ka zo na baka an jima ma gobe ma jibi ma in dai baka gaji ba ba zan daina baka ba shine ma'anan kullama ko mata ma ka gani to yanzu anan mutum ya ce kullama hiduti duk lokacin da kika yi haila kin saku da za ki haila so uku kin saku so uku kaga kenan wato in mun ji a gaba akwai abubuwan da idan mutum ya rataye shika da shi za mu ce ba za a jira faruwan abin ba kawai tun yanzu a gaggauta da shika to haila yana cikin su misali ka ce wa mace in jinin ki ya zo kin saku za mu ce tun yanzu ta saku mun gane wannan to sai amfani da kalmar kullama kullama hirki duk lokacin da kika yi haila kin saku kaga in zaki haila so 100 kin saku so 100 kenan ko to yanzu misali ai mun san yanzu lokacin hailan ki za ta yi kaga ta saku ne wata watan ma yazo za ta yi ta saku wani watan ma yazo za ta yi ta saku kuma da mun ce in ya rata ya shiga haila ba za mu jira lokaci ba kuma ya amfani da kalmar kullama sai mu ce tun yanzu ta saku shi kawo wannan kuma ya rage na ta ai yanzu muna duba al'ada ne a al'adar ta ne ita ba ya isa ba ba yarinya ba a matsayin ta ne a al'ada ya nuna in ta gaba ta yayi da ba lokaci ne bai ba wannan kuma shan magani ya wani sababi ne rike yayi na akai ba ba shi nin bane saboda kawai ta so to kaji wata rana sai aukala ko kuma ya ce kullama ku fahimci nan wato abubuwa guda hudu ne anan aukala ko ya ce kullama tallattuki fa anti dalikun ko ya ce kullama waka alaiki dalaki fa anti dalikun kullama ya kare au ko kuma ya ce matama a gane matama dallattuki fa anti dalikun ko mata waka alaiki dalaki fa anti dalikun wannan hudun gaba ɗaya kowanne yana zaman shika uku ne na farko kullama dallattuki duk lokacin da na sake ki to fa anti dalikun ke sakakkiya ce duk lokacin da na sake ki to ina sakanki wani shika zai biyo yanzu kan muna zaune lafiya amma duk lokacin da na sake ki to wannan shikan ba ɗaya bane wani shika zai zo shika biyu kuma ya amfani da kalmar kullama ku wani turancan sannan kuma waɗallaka wahidatan wannan ba za a sake ta ba sai lokaci yayi wannan yana daga talikin da ake jiran lokaci yanzu misali mutum ya ce duk lokacin da na yi abu kaza kin saku kaga in bai abun ba ta saku ba sai yayi to yanzu sai rataye shikan akan shika duk lokacin da na sake ki to na sake ki wannan shika na biyun yana biyo na farkon ne in yayi to ya amfani da kalmar kullama sai kawai ya sake ta shika ɗaya yana sakin ta shika ɗaya muke akwai na taliki za a kawo shi ya zama biyu na taliki yana zuwa za mu ce to ai kullama ne wannan yana zama biyu kuma ai shi ya saka na uku ma zai biyo ya yi tsama ma shiga uku ne da ɗari ne ma duk za su yi biyowa mun gane zance ya zai jira ya ce kullama ai shi na biyu ma ba shi ya saka ba duk lokacin da na sake ki kin saku ba shi da surutu da malaman ya sake ta ta saku a wannan sakuwa na biyun ba shi ne na farkon ba duk lokacin da na sake ki ke sakakkiya ce duk lokacin da ya sake ta ya sake ta ɗaya ba yana nufin ya sake ta na biyu to wannan na biyun ma ya shika ne kuma da ya sake ta da kullama ne na uku ma zai zo na uku yana zuwa mu ce to shika ya rufe a ba zai zama ai ba da niyan takiri ya faɗa ba a kan wata labban mata ai duk wanda ya sake mace ta zabu ta zabu ai ko me yasa yake kullum ma din a to ai kullum ma din ba a karfafa magana da shi a larabci ko a larabci ana karfafa magana da kullum ma kullum ma yana nuna takrari duk lokacin da na sake ki kin saku to sai ya sake ta da yana sakanta daya ta saku na biyu na biyun yana zuwa kuma na uku zai biyo kaga ta saku na biyu to kaga kullama kullama dallafiki ko haka nan kuma wajen mata shi ban ko wajen kuma ko to ya rufe ne shi au mata mata ma ya zama ko mata ne kawai au mata mata ma ko mata dallafiki au mata to au mata dallafiki ko yace duk koyaushe na sake ki kin sako to shi ma ya sake ta daya ta saku ta saku ya zama shi kawo Au ko kuma ya ce waka alaiki da laki, kullama waka alaiki da laki, duk lokacin da shika na ya fada kanki to fa anti dalikun ke sakakkiya ce. Kaga wannan shika na biyun sharaɗin shi in shika na farko ya faru. Na farko yana faruwa na biyu dama taliki ne zai zo. Yana faruwa shi ma ya yi amfani da kalmar kullama ko mata na uku zai zo. To wannan duka yana tashbihin shi ne akan shika uku ba. Au ko kuma ya ce me in ɗallabtu haka ne ko in tallaftuki ne in tallaftu fa anti dabiqun qablahu salasan aji ya kwaso ta da fadi yace yawa yafi yace in tallaftuki duk lokacin da na sake ki to fa anti dabiqun qablahu salasan ke sakakkiya ce shi ka uku kafin shi kan ma kaji ba wai yanzu kan bai sake ta ba amma duk ran da ya sake ta to kafin wannan shi kan ma shi ka uku ya biyo To, yanzu wannan shi ma za a jira lokacin shi kan. Yana sakanta za mu ce wancan ukun ya biyo sun haɗu yanzu ya zamo ya ainihin sake ta shi kan uku Mun gane? Hau in tallaktuki fa an ci ɗalikun salasan ƙablahu. Ai, ƙabla a talaki kenan ko kafin shikan da ya ne yanzu. misali ya ce duk lokacin da na sake ki to kan wannan shikan na sake ki shika uku kaga duk ta'aliki to yanzu duk lokacin da ya sake ta yana sakanta dama ya ce duk lokacin da ya sake ta ta saku shika uku ba ta saku kafin wannan shika uku to yanzu yana sakanta shika daya wancan uku zai zo shi kenan ta zama ba ina ta saku shika uku mun gane wannan
bai riga wajen
to amma yaushe lokacin bai zo ba ai ba za mu iya gane lokacin shi ba sai ya sake ta ya ce in ya sake ta yanzu bai sake ta ba yanzu yana sakanta za mu ce dama akwai uku a baya shi wannan din ma ai bai samu gurbi ba kenan eh babu saki ku gani yanzu ai kai kana so ka ce mana ai dama akwai uku a baya to in ukun ya zo wannan din ko bai da amfani kenan kawai dai tana zaune a kan shika uku yanzu misali mutum ya saki matan zai shika uku shika nawa ne uku ne to shi ma wannan da ya ce duk lokacin da na sake ki to kafin wannan na sake ki shi kawo to yanzu yaushe za mu gane kafin wannan aiki ya sake ta yanzu yana sakanta sai mu ce mun ɗauko wancan wanda ya bukin ɗin muka ɗaura shi da wannan aiki ka hudu ne ya mu ɗauki hukun gwarmar da su gwarmar ɗayan a gani auki sinataini ko kuma ya ce duk lokacin na sake ki fa an ki ɗalikun isnataini in na sake ki to kafin wannan shikan na take shi shika biyu to biyun nan kada da ɗan ya zama nawa uku kenan ya zama uku ta da ku shika uku to duka a wa'annan maganganun da muka yi wa ullika idan an sake ta in bai saka ba har ya mutu babu shika amma duk ran da ya sake ta to wannan maganar zai dauko ya zo ya haɗu da ɗan uwan shi banda na haila kawai ba na banda na haila kawai ba Banda- banda na gaskun eh wanne a ne kullama hisbin banda shi ba kamar ya ban da shi a ban da shi dama shi kam dama ai yana daga cikin abubuwan da mutum ya kasance aliki din kala uku ne akwai talikin da in mutum ya za a jira lokaci akwai talikin da in mutum ya ba za a jira lokaci ba kawai za a zartar kamar ya ce in rana ta fito gobe kinsa kuma za mu saurari fitowar ranar bayan mun san muhakkak ne kawai tabbas ne dole zai fita in kin ya yi dakinsa ku za mu ce to ai al'ada sai lokacin bai ba amma al'ada ya nuna galibi mace tana to duk irin wannan akwai kuma wanda in mutum ya rataya ma ba za a saurare shi ba ya ce na sake ki bayan shekara ɗari biyu al'ada ya nuna shekarunsa ba zai kai wannan ba saboda haka ba su san ba to akwai irin wannan to a nan ne ya ɗaura karatun wato da ya kamata ya kawo abubuwan da ya kawo a gaba abubuwan da in ya faɗa za a jira in ya faɗa ta saku in ya faɗa ba ta saku ba da sai da ya yi mukaddiman wancan ya gabatar da su to a nan sai ga wannan karatun ana ɗaukan shi da sauki wa udibal mujazzi'u ya ce ana ladabtar da mai juz'antar da shika na zake ki shika ɗaya da rabi na zake ki rabin shika sulusi duk ba mun karanta a baya ba to duk mutumin da ya kai yana wasa da shika saboda haka ba za ba yi ba za a ladabtar da shi saboda me yake wasa da shika ai shika din ba shi da rabi ba shi da kawai a dunkule yake to duk mutumin da ya juz'antar za a ladabtar da shi kamudal kamudal likin juz'in kaman kuma wanda ya saki wani juz'i na mace shi ma za a ladabtar da shi kaman me kayadin ya ce wance na'am ya ce yau kan na saki hannun nan naki wai kaji banda sauran jikin hannun kawai ya saka to shi ma za a ladabtar da shi kuma ba ta saku wala zima kuma shika ya lizince shi yana cewa na saki hannun nan naki shika uku shika uku ya lizince shi ya ce shika biyu ko ɗaya da abin da ya faɗa a wani juz'in ta ta saku ya ce kai wala zuma binawi sha'ariki ya luzumta ma shika ko da gashin ke yake wance ya sililin gashin nan da ya zo kan goshin ki na sake shi sai mu ce ta saku gaba daya duk wani abin da za a ce wannan abin ado ne ga halittar mace sai ya sake ta to kawai ta saku ya ce mi eh Kadi za a ladabtar da shi matar ta zo kuma kadi da alƙali ba samu da ya alkali ne zai masa a yi jitihadi alkali ne zai duba ga me ya kamata a manna ladabtarwa na yayi wasa da shari'a ko da gula.
a nan ba wai tsakanin shi da matarsa ba ne ya yi wasa da shari'a me ya kamata a mara ya danganta da yanayin mutumin ai shi kan shi ladabi da kake ji ana cewa ijtihadi ya danganta da shi mutumin da inda ake da lokacin da sauransu wani yanzu haka kawai a zo cikin jama'a tsazza yanzu kai kaman malami aikin banza ashe kaza wannan kadai da dantarwa ne wani shi kuma dan kaza zage shi tseme wani a dan make shi ne da rutarwa wani kuma wannan makewar mai dole sai an bar bulala jikin shi yayi wani ma din tsabar bulala ne za a bar shi don ba sai an daure shi wani kuma daurin ne dama haka ma yake so ya samu inda zai ci abinci a daddake shi haka ne dai kowa ladabtarwa wani abin da yake ladabtarwa gare shi wani ba ladabtarwa ba ne yanzu kamar dauri din nan akwai wanda wai akwai lokacin da ake zuwa ana kwashe a nan cikin yan goro akwai irin masu ɗiban sharan goro da sauransu nan da aka zo kwashe shi aka kwasa da shi aka tafi za ka tafi ka ka kwaso mutum dole ka bashi abinci da dare dole aka ba su ɗan sabon ma ya karya duk aka zo aka yi belin jama'a gaba ɗaya shi ba mai beli da rana ta aka kore shi ya tafi da dare ya sai dawo ce da Allah gurin bacciyar da na fiye tafi saboda shi dama nan a waje kyau a wajen ma a shara to kaga yanzu wannan ɗauri me a wajen shi shi kaga ɗaurin kamar ma mutum tashi saboda haka ladabtarwa din ya danganta da mutum zuwa mutum aha shine yace labu saƙin amma banda tofi banda kakin da ta tofar ta tofar da yawu sai kace na saki yawun nan sai mu ce bata tafi ba saboda shi yawu kan ya riga ya fita ya zama kazanta ya zama ba a dogari ta ba amma kace na saki yawun bakin nan naki ta tafi saboda yawun baki ai yana tsara wa mace kyau yana gyara haƙori in ta ɗan yi murmushi za ga yana kyalli saboda haka yawun baki ta saku amma tana watsarwa kuma ta ce na saki wanda kewa ta ba ta saku ba saboda ana lura da abin da ka faɗa ɗin yana mutunta ta yana ƙara mata kyau ko kuma a'a ba komai bane a wajenta shine labu saƙin wa jam'in banda hawaye yanzu hawaye dan mace ta yi hawaye wannan hawaye ai ka ba zai ƙara mata wani kyau ba saboda haka wannan ba ta saku ba wasahal istisna'u togo yana inganta a ainihin shika bi illa togon mutum ya ko da illa wa akawatiya da yan uwan illa irin su suwa irin su gairu da sauransu walau sirrin ko da a boye ne da ya faɗi adadin shikan sai ya toge a boye to wannan togon zai mar amfani kamar yace na sake ki shika uku banda biyu kaga ɗaya kenan da yace na sake ki shika uku sai yace banda biyu a zuciyarsa to yanzu wannan a fatawa zai mar amfani ya sake ta shika uku banda biyu kaga ɗaya kenan yace istisna bi illa ko wa kawatiya walau sirran in sala amma da shar'i istisna in siyasa da amma ka sake ta shika uku ne yace ka toje ka toje ya kace banda biyu ba zai yi ba yawa dole kana faɗa sai ka toge. Aha. Wakasada kuma sai ya yi nufin togon. Banda inda kawai dama baki ne ya ɗauke shi ya toge ɗin ba tare da nufi ba, to shi ma ba zai yiwu ba. Walam yasta Greek kuma bai istigiraki wajen togo ɗin ba, istigiraki shi ne, kamar ka ce, na sake ki shika uku banda uku, to yanzu togon me ya bari? bai bar komai ba uku banda uku in an kwashe uku a cikin uku ai ba ko daya kaga ya istigraki sai mu ce wannan togo bai yi ba amma na sake yake dama shi ka'idan togo ya rage wani abu ya dauke wani abu ya rage wani abu wannan shine togo saboda na sake ki shika uku banda biyu sai mu ce ya rage ɗaya yayi amma idan istigraki bai yi ba yace me yace nawu salasan illa isnataini kamar yace na sake yace salasan shika uku illa isnataini banda biyu to kage ya zama shika nawa shika ɗaya kenan to fa fi salasan illa salasan illa wahidatan inda kuma yace na sake yake shika uku banda uku banda ɗaya kaga da ya tsaya uku banda uku ya muci ya istigraki to inda ya kwace shi yace banda ɗaya din nan na sake ki shika uku banda uku banda daya sai mu ce shika nawa shika biyu ke yawa tunda yace banda daya kaga ya toge a cikin uku sai mu ce wannan na istigrakin an manta da shi wannan banda daya zai rataye da wancan salasan nan ya zama shika biyu kenan ba au ko kuma yace na sake ki albattata shika batti batti shi ma uku ne ba yace na sake ki shika batti illa isnataini illa wahida na sake ki shika uku banda biyu banda daya sai mu ce to mu koma kaidan istisna'i minan nabi isbatun wa minal isbati nafiyun ba shine kaidan istisna'i ba duk istisna'i in ya zo a cikin isbati to nafayi ne in ya zo a cikin nafayi isbati ne yanzu anan yace na sake ki shika batti shika uku kenan ba ai ya tabbatar da uku sai istisnai illa isnataini banda biyu kaga minan nabi minan minan isbati nafiyun kaga ya kore biyu a cikin uku ya zama nawa kenan ya zama daya to a cikin wannan wanda ya kore din sai yace kuma illa wahida banda ɗaya a cikin biyun kaga minan nabi isbatun kaga can na sake ki shika uku banda biyu saura daya can ba to a cikin biyun nan kuma yace banda daya to yanzu ɗayan nan zamu dauka mu hada shi da wancan ya zama jike min annabi isbatu wa min al-isbati nafi ngani shine yace albattata illa isnataini illa wahida sai mu ce to isnatani a wannan duka zamu dauka shi kan sannan watu biran ma za da alal salasi ana lura da abin da ya daɗu a bisa shika uku wato wannan wani karatu ne wanda ake ainihin kilafa a kai a malaman malikiyan ma malikiya sun tabbatar da ainihin istisna'i duk mutumin da ya saki matarsa ya yi istisna'i wannan istisna'i zai mar amfani tun da ka'ida ne da larabci sannan sun tabbatar da istisna'i in mutum ya yi istigraki ba zai amfani ba saboda me ka- ya fita a ka'ida ne istisna'i istisna'i dole ka saurar to amma idan mutum ya zo zai istisna'in sai ya yi ainihin ya kawo ainihin ya yi istigraki ya kawo ainihin ya daɗa akan ainihin abin da aka bashi na dama ai shika kan kurewan shi ba shika uku bane to da ya zo sai ya kara akan uku na sake ki shika biyar banda uku nawa kenan biyu kenan in an yi inci barin ma zada dan kaulani ne akwai kaulin da suka nuna in ya kara to ba ruwan mu da wannan karin kawai kurewan shika shika uku ne akwai kaulin da suka ce ana lura da karin idan an lura da karin na sake ki shika biyar banda uku sai mu ce shika biyu kenan ko idan ku aka ce in ya ƙara ma ba ma lura da ƙarin na sake ki shika biyar banda uku mu ce istigraki in ya ce biyar din dama uku ne yake tabbata biyun ai ba su a shari'a al ma'adumu shar'an kal ma'adumi yasan saboda haka ya ce biyar amma uku ne ya tabbata banda uku mu ce istigraki wannan ainihin togon bai ba to haka nan ana lura na sake ki shika shida banda hudu shida banda hudu kaga biyu kenan in an lura da wannan ƙarin in ko ba lura da ƙari ba yana cewa shida za mu ce uku ya tabbata banda hudu za mu ce istigraki ba zai yiwu ba to haka nan dai abin zai ce aha kaga in ya ce na sake ki shika hudu banda biyu kaga yanzu anan shika hudu banda biyu in mun lura da ƙari ya zama nawa kenan biyu kenan in ko ba mu lura da ƙari ba ya zama ɗaya a ba uku ba na sake ki shika hudu banda biyu na sake ki shika hudu banda biyu yanzu mun lura da ƙarin biyu aka ɗauki a cikin biyu saura nawa saura biyu in kuwa muka ce ba mu lura da ƙarin kawai yana cewa hudu uku ya tabbata in ya ce banda biyu saura nawa a uku ya ɗauke biyu saura ɗaya ku kula da zancen mana idan muka lura da ƙari uku banda biya hudu banda biyu ya zama biyu idan kuma muka ce ba ma lura da ƙari yana cewa hudu uku ya tabbata to ya ce na sake yake shiga hudu ba uku ya tabbata ba sai ya ce ban da biyu a cikin hukun saura nawa saura ɗaya a cikin uku ya ɗauke biyu ba saura ɗaya ba shine magana an lura da ƙari saura biyu ba lura da ƙari ba saura ɗaya shi ya ce wa tu bira maza da adad salati wani jiza sai mu tsaya nan ko wani jiza fil hadi in illika bi mustaqbal